الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا العميد daren juma'a bakwai ga watan juma'a da akhir shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya lafiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na saba'in da bakwai a cikin wannan littafi na abu abdallah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na saba'in da tara to mun kai a cikin za mu tashi da ta babi na ɗari uku da sittin da takwas hadisi na ɗari takwas da talatin da ɗaya za mu tashi inda ma da yake cewa babun bawa babun da yake magana akan suna bawa bara mai kenan mai biyayya da Allah شيني برا حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان نعم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس أن اسم جويرية كان برا للي سنن جويرية يا كتل جيدا سنن تبرتي saboda annabi alaihi salatu wasalam yana kin a ce daga ina ka fito ce na fito daga daga bara kalmar za ka kalla wato na fito daga gurin bara shine annabi alaihi salatu wasalam nan da nan kawai kamar abin da yasa ya canja masa suna saboda akwai gaskiya Allah ya ce fala tu zaku an ku zaku ko a ce yanzu nan cewa ce ce ce ana bara akwai gaskiya sosai to sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce فسمى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية كان النبي يا رجل سنك جويرية تباوك يكي جويرة شيني جويرية قال سناني نجادي أما سيان تنجي حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعوبة عن علاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كان اسم ميمونة بارة سنن ميمونة دا بارة wannan yana irin cikin wuraren da malamai suke kalubale suka ce bukari ya kare kawai don ya goya wa masu faɗa baya amma ita mai nuna su dama mai nuna su suna da yawa suna ganin akan juwayiya ne ba akan mai nuna ita ce wadda ake cewa baiwa Allah da inda annabi ya tare da ita ya aure ta tare da ita kun koma kun karanta wannan din musira ko kuma nabi wa rahama a ƙarshe ai ya dan taba matsalar mata annabi alaihi salatu wasallam yau dai ban faɗa ba amma an ce inda annabi ya tare da ita anan kuma Allah ya kafa rayuwar ta wani ta fito ke eh bayan wasu shekaru 20 da ko 30 to anan dai kuma Allah ya kafa rayuwa fasamma annabi sallallahu alaihi wasallam maimuna da annabi ya sanya mata suna maimuna mai albarka kenan shine maimuna dan kuma bara mai biyayya ga Allah. Babi na ɗari uku da sittin da tara, hadisi na ɗari takwas da talatin da uku. Babun afla, mai kenan da Hausa, afla. Mafi ba rabauta ne ke. Wanda ya rabauta shi sa ai kaga a cikin sunayen manomi. Na ku iya tuna ya sunan manomi da rayuwa. al-fallaha ko yawa saboda zuwa idan ya je noman ya ci riba ya yi noma ya ci riba ya samu albarka mai yawa shi za ya samu wannan suna to sai ce haddathana Umar bin Hafs قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مشران قال حدثنا أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace in aisha in istu na haifi ummati insha Allah in har na rayu da yadda Allah ce na hana al'umma ta an yi samiya a hadin barara a samu wani abin ya sanya ya sanya wa ko a sanya wa ɗaya daga cikin ku suna baraka baraka wa nafi'a da kuma nafi'u wa afla da afla wa la adri kana rafi'a ya ruwaya yake to ban sani ba ko ya ce rafi'u a ciki amla ko ba bai faɗa ba ga dalilin illa da dalilin yake yubalu haula baraka a ce a wannan baraka ce dalilin wai illan za a gaya muku al'aun fa kuma ya duru ma illati wujuda wa ayya wai dalili kada a zo a ce wannan baraka ce baraka ce da ba ku ji cewa baraka ko shi baraka yake cewa wannan baraka bai ba da laisa haula ba ta nan kaga ka ce ba albarka a nan da albarka ake nufi to ba a so irin wannan abubuwan domin suna yana da tasiri a zo a ce ina albarka take a ce ba ita a nan ayyana kaga kamar ya bada wani wata ma'ana yanzu da annabi baya so a rika sawa musulma lai da hawo da ba ai ba ba albarka a nan babu nabi ne ne ma'anar nabi da hauka eh ne amfani sai ba ba amfani a nan babu فقبض النبي فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك aka karbi rayuwa annabi alaihi salatu wasallam bai yi hani akan haka ba amma su ba da sun ce ya hana bai yi hani akan haka ba حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول ya ji dalil da Abdullahi yana cewa a ranar Nabi sallallahu alaihi wasallam an kariyar ha Annabi alaihi salatu wasallam wato yayi nufin ya hana shine nake muku kun ka karanta muslim za ga akwai hadisin da Annabi ya hana din sai da ya hana hadisin samura ta bin jindu Annabi ya hana in ka koma can cikin irin a talikin da Muhammad Nasir bin Albani za ka ga ya kawo saboda haka akwai wannan magana to sai ce fakuli da na biyu a banan bane an yi na an yi sambiya biya ala annabi ya yi nufin ya hana har ka ganye suna ya ala wa bi baraka ko baraka wa nafi'a da naji wa yasa da kuma yasa wa afla da afla suna dai mai nuna kai cewa wannan mai gun Allah ne kaza ne to ji annabi ya sai sai wa na'u zalika da makamancin waɗannan sun bakatata sannan sai juru ba da yake ce rahmatan bil umma li umumil balwa ko saboda wato rahama ga al'umma akai wannan juru wata kata an ajiya rahmatan lakum wala tab'atu eh annabi yayi shiru ga barin wasu abubuwan dan jin kai gare ku kada ku binciko madina da yuna da na to sai ce sun ba sakata ba da anha walam ya kuri shay'a bayan wannan annabi ya jiri bai ce komai ba babu raba babu da yake magana akan sanya suna raba da yake nan shi kuma da hausa daga riba riba ko يوا قال لي وتجي ولا يجري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس ابن القاسم قال حدثنا إكرمة عن سماك ابن أبي سماك أبي زميل هو دليل شين سماك إنه وأنت سنتي ابن الوليد الحنفي اليمامي فيما تكاني كما يدى أكتين الرواية إكرمة yana ruwaya da shari ibnu amma amma ikrima ibnu amma to shi ne yake cewa قال إذا حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya kaurace wa matansa kun ga ana iya kaurace wa mace shi ne ba ne suka ce za a kaurace wa mace in zai yi amfani in ba zai amfani bai kamata ya kaurace ko mutum ya ya ja iska a gida wani lokacin abin da mata ban sani ba dan fushin da mutum zai yi shiru kwana ɗaya biyu zai magana ba ko shi ne zai sa ya huce ƙwarai kuwa duk magidanta sun sa haka akwai lokacin da baya son magana laifi aka yi malkawo shi kanin je ya huta wani lokacin za a gaba ka son magana gaba ɗaya saboda wani abu idan suka sake suka matsa sai ka yi magana to zai haifar da wani abu kuma to sai kuwa kamar kuka ne ga wanda kuka ya kama shi in bai ba to za a samu matsala sosai to wannan ka gane cewa ana samun wannan sabani da mutum zai ja iska to a da za ka zo suka ce kayan anniversary 50 years anniversary ba a taɓa faɗa ba kai ka bi annabi ne ko ba ta ka kawo mala'ika jibril da shi misali Allah ce ne kawai a baba mace kowa su duk inda ka ji jiru to hakuri aka fi wannan shine ka'ida duk kinkin da kuma za mu zo mu ji wannan misalin kai ka kwatanta da kanka kuma da naka iyalai duk da duk nagartan ba ai ba mu kai ta wayan nan da muke ziyarawa ni da kuka ji na faɗi wannan yawwa to sai yace um abin da yace annabi ya kaurace wa matansa wato wani lokaci kaga abin da bai janyo ba ko ba sura suratul ahzab kuma kawai wasu malaman tafsirin sun kawo lokacin da aka yakin khaibar duniya ta samu kawai suka fara bayan cewa ya kamata a canja musu kayan aiki a yi musu kayayyaki a yi musu kaza a yi kaza duka haɗe kai kuma duka cuta sai Allah ya sauka da ya yi wa annabi kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأكرهكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات لكل أجر عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يأتي ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما فيكم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم sharafin kenan ba dai da kuke da sauran mata ga magarba ba amma da sharafi in kun ji tsoron Allah fala ta kuma ana bil qawli fa yasma alladhi fi qalbihi marad wa kunna qawlan ma'rufa annabi sai yake ga dakin na na aisha da kan je ba idan to ga da Allah yake in kun tunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah idan kun zafi Allah da manzansa da ranar lahira to Allah ya muku tanadi ga wanda suka kyautata lada babba shi ne aljanna to aka yau kayan aiki a aljannan me ma zaki da shi ba komai kina da shi kuma aljanna ai ta fi kayan aiki in kin zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira to Allah ya muku tanadi babba a kiyama shine aljanna wa in kuntum turidna Allah wa wa in kuntum kuntum turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in kuwa rayuwar duniya kuke so da tsawanta sai Allah yake fa ta'alaina yake kace musu su zo ta ta karba kuma sai a kunna za a ba ku je da ku dadi ba dai kuɗi wani za a ku mai dubu kaza mai dubu mai miliyan kaza duk za ku karba amma jarbi wa ukare kunna sarahan jamila amma za a muku saki kyakkyawa mai daɗi ne ba tuka ba zaki amma ba an rabu da keke kuma annabi ya rabu da mace ai ba ita ba ta cikin matan da aljanna ko ya taba auren ta kamar yadda malamin suke bayani kan ibnatul jawr ba ta cikin matan annabi aljanna idan sau da kaza fitowa ta yadda ta kula da ni kwanakin da ta zauna da annabi domin ta canza alkiyama ne to saboda haka kaga abin da ya faru to wannan sharadin za ka iya yin ritaya yanzu wallahi da kai ritaya a baka miliyan biyar girasi kaga dai tana fama ga 'ya'ya hudu ko uku za ka aurar mata amma matar za ta ce sai ka canja wata kayan aiki abin da ya dame ta ko kuma wani bawan Allah ta tunne yake ce mu albashinsa aka rike ba na wata biyu sai yanzu Allah ya taimake shi aka saka a tare da zaman ne kaga albashin sa ai su alati ne ba alam ba ko to saboda aka alati ne sai kawai wai ta san da wannan dan yau ta ga malama ba ku saboda aka wai ta san da wannan shi ne ba ta matsa ba ta fito da wasu abubuwa kala kala sai an yi kaza an yi kaza ita yi sa ta zo da wasu bakatu wallahi wai saboda wannan kuɗin yake da yake gaya mu nake ba za ka gaya masa cewa ba ta tunanin wacce situation da kuka shiga a baya misali ba ma baki ba alaji wajen situation da aka shiga a baya yanzu ba hankali aka koya mutum ba ya tanadi ko ba haka bane yawwa ka ka ƙara zakewa ka yi bulan koyi layi ɗinka gaba ɗaya wallahi iya nake kuma kai garin yaya ka gaya masa dole ne yanzu ba ki da hurumi da samu na ba ki da shi ai ban ga ma wani abu daga cikin hikimomi da malamai suke ba cewa akai kaga dai iyaye kakke nan ku to kar ka sake iyayen da zan karshen zamu ka za ku za ku zama lafiya ne ko muna aka baka domin duk abin da kai za a ce ka kyauta amma in suka san naira goma kake samu to sai an rika kure ka kuma ka zo ba an gode ba haka mace take gwara mahaifi zai iya ɗauke kai ba ruwan ziralunka amma na iyaye mata da da matar aure ko sai wanda Allah ya sani kawai to yi za ka ce don ku rabu lafiya to sai ka yi karfe ɗari kana samun naira goma to ɗaya a gida za ka jin rasta kai abu alkai za a kai ba amma wani saboda zubuɗi budurwar da ce zama ta san alartin da yake shiga a wata tare da ba da bara wuce wallahi za ka gaya su ka ta tsuru da ba a tsuru da Allah yawa eh kwarai kuwa eh za ka yi ne sai ka raina ku fara ni da ka san Allah ko ina yawan faɗa ni ko wannan abin da muke gaya muku based on experience ko mu nace ya laita na ina ma an ta gaya mana mu ina gaya ma Allah ba ma so kurakuran da wasu gaba ku na baya ku fada shi ne yake wa ka san ka fada ka fada ne da Allah wasira an gaya ma yawa to shi ne yace to ka gani annaba ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura ciwo mata shine malamai suka ce za ka kaura ciwo mace amma idan zai fa'ida ya ka kalli wannan kalmar idan zai yi fa'ida kuma idan ka yi don ka ɗau wani darasi fa'ida shine dama idan ka haka zai sa ka gyara wani abu don wata ba ta son ɗauke wutar da ta yada zuci wai ya aka kaza ce to kaza ce tun da kin tsufi kin gano to kaza da kaza da kaza ce ni kuma ba na saboda in nayi magana za a yi kaza shi kenan an gane ko yawwa Allah ya kiyaye yace bai da ana ji raba sai ga ni wato na haɗu da wanda ake kira raba gulamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bawa ne gida annabi alaihi salatu wasallam bana dai shi sai na kira shi nace ya raba ya kai raba ita adilli ala rasulillah je ka nema mun izini gurin annabi alaihi salatu wasallam wai waye bai faɗa wannan waye ya zo gida annabi ya ce a nema mun izini zai shiga eh Abdullahi bin Abbas ko ka ahli baiti ne dan gida ne ko amma bai take ba to kai ma yanzu dan abokin ka ya samu aiki ya samu wani ofis ka zo gurin ka kaska kakkaza wa babin joji an ka nemi izini dan abokin ka ne ko dan kanin ka ne ko wa kar ka yi wannan ka ga dai Abdullahi bin Abbas ai dan gida ne amma sai yake wa raba shi ba dan gida bane yake je ka nema maka izini haka ake yi eh Abdullahi bin Abbas an kuma da kuma da kuma umar da kuma da kuma أي كلام لا حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزلني أوتيت عمر كان كلام عمر كان كلام بدأي الناس أي ذاك كلا شيء لما تأخذ daga annabi sai Abu Bakar sai shi ba zancen cewa kaza da ya zo sai da ya nemi izini babu asma al-anbiya babu da yake magana akan sunayen annabawa حدثنا أبو نعيم in shi ne maganar da ake kawai shi ne ya halatta amma kamar makaruni ne duk sunan da zai bada an ji wannan ba su ce wa kai ne dama halatta yake magana tun da yake an ce kiramin wani kuma ba a ce suna ba amma kana da ka'ida ta ba za su zasu a kusa duk da wani zai tura ma gaba ɗaya da annabi ya magana a kai ai kaga daga baya duk ana sa saboda suna ganin ba ne suna ganin illar ta kawai yanzu akwai nabi nabi da ka gani suna da yawa bana kan ko suna nan ko yawa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن سعيد قال حدثني موسى بن يسار قال يسار ثم غازي أتكين تابعي سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا وتسموا باسمي قلت سني سنانا ولا تكنوا بكنية أما كانوا قلت أي لقبي لأكنية mun bi wannan a ko a cewa na abul qasim amma mun fata illa ai ko yawa sai ce fa inni ana abul qasim domin ni ne abul qasim mun yi bayani wannan da ne da ne saboda mu za mu ji illa a gaba hadathana adam قال حدثنا شعبة عن عبيد الطويل عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا عبيد الطويل بن بوالي suka ce umaitun guda biyu ne sai umaitun aka zo kaga haka dai kawil ana nufin akwai dogo akwai gajere ko to amma wannan kayan magana ne ba fa dawil din bane sai umaitun da irin abu da ake malam dogo da ake ba auge ba to shi ba wannan irin sa ne sai umaitun shi ne dogo to sai ake ma umaitun dawi kawai suka zo sai ce su ba laraba suna ji an ana cikin balikin kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi suq annabi ya kasance an samani yace annabi ya kasance wata rana cikin kasuwa shine aka ce zuwa annabi kasuwa ba za ka iya irga shi wai da yawa eh inda an bayi shi an faɗa fakala rajulun sai wani mutum yace ya abul qasim ga hadisin kalar da zai fito da illa wanda mata ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi yace ya kalle shi fakala ya rasulullah inna ma da'utu ala ya ba shi Allah da wancan ne wai ba da shi yake ba a cikin kasuwa dan alwayar muslim cewa lam a in ka ba kai nake nufi ba aka yi gaya ba kai nake nufi ba inda ba da auto haza ba kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake to shi kenan ta sammu bismi da je ku ka sa sunana wala takannu bikuni amma kar ku ƙara yin lakabi da irin dole illa saboda kar a kirawo annabi da gurin ya biyo kace ba da shi kace wa illa yanzu ta kawo ko ne ba nan kace ya ina muka yi bayani a bayan dan gobe yazo bayani yace ko Muhammad bai kamata ya lata ce wa mamma a da mutum jira Muhammad ko kace wa mamma Muhammad da za wani abu ya burge ni da to wa hanya a zuwa wani yace yace kai ba tallata yaron wallahi bai da nabiya na kalle su yaron yake masa kai ahmad sunan annabi ne ba wallahi haka yake masa kafin nan da yamma kafin ta wani yake ahmad sunan annabi ne ba haka wannan kai tarbiyya tarbiyya to saboda haka wannan shi shi za a yi za a ga lokutan suna hana sanya sunan don karka gagara حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم القطان قال حدثني يوسف بن عبد الله بن السلام عبد الله بن السلام duk sauran da ya zo da wannan sai an yi kada amma shi Abdullahi bin Salam shine mai fata sauran duk inda daga wani juna irin sa sallam ake ce kale shi sammani nabi sallallahu alaihi wasallam Yusuf annabi da kansa ya sanya mun suna Yusuf da kansa wane mutum wa qada ni ala ijri ya zauna da ni akan cinyarsa wa mata ala ra'si kuma ya shafi kai shine mun yi wannan bayanin a baya ko in ya rudu a shafa kansa a ce a sa ma albarka Allah ya maka albarka tabarakallahu fi wannan bayan wato bukari shi ka koma can cikin ilmu biya cikin jama'i ya kawo wannan hadisi jama'i imam ahmad ma ya kawo shi a cikin musnada da sanadi ne kyau حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وفلان أكد تفي وفلان أما الرواية بخاري شوية وأتادة أيضا وفلان تنم في فتوبة لسيا وحديث إلا تو وأتادة إلى وكرواية إلى وفلان تنكم أنا سمعوا سالم بن ابي الجعد ثم ثم سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال اذا جاء عبد الله يتي ولد رجل منا من الانصار غلام an haifa wani mutum daga cikin mu daga mutanen Madina an haifa masa da wara da an yi sallini Muhammad sai nufin da ya sanya wa suna Muhammad a wata ruwa ya zuwa an yi sallini Qasim Qasim ya sanya mu yake so ya sanya mu suna to me ya faru sai ce sani juba nan ne ko sai juba yake bi hadisi mansur innal ansari qala wannan mutumin madina yake amaltu wa ala urusi na dauke shi akan wuyana fa kai ta bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na je wa annabi alaihi salatu wasallam da shi wa bi hadisi sulaiman a wani hadisi na Sulaiman ya ce wuri da lahu gulam an haifa masa ɗa ba a rada an yi sallihi Muhammad sai nufin ya sanya masa suna Muhammad kana sai yake annabi yake ka san mawdisi ko ka sanya suna irin nawa wala ta kan naubi sunni amma kada ku rika yin alkunya irin ta lakin fa inni innama ju'iltu qasima domin ni an sanya ni a matsayin mai rabu aqsimu bainakum da zan rika yin rabu a tsakanin وقال حسين بعثت بعثت قاسما هو بعثت قاسما اقسم بينكم بعثت الذي yake an aiko ne mai rabo ne zai rika rabo a tsakanin to da haka wannan shi ne shi ma ya fito hadisi ne ne to حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي بلدى عن ابي بلدى عن ابي موسى الاشعري قال ولد لي غلام yace an haifa mun da ba dai ke yi nabi sallallahu alaihi wasallam ba tambawu sai na je gurin annabi alaihi salatu wasallam wato a sai annabi alaihi salatu wasallam ya sanya masa suna kaga ai akwai ruwaya da take ta zo daga annabi alaihi salatu wasallam da annabi ke cewa man arada an ya'uqa al-wali al-waladi yusalli yawm as-sabi' wa man lam yurid sama gadan alwala wato gadan alwala abin nufi shi ne cewa kai ya halatta ka sanya wa ɗanka suna ran da aka yi ya halatta ka sanya wa ranar bakwai ya ka ce idan ba ka da rago da za ka yanka to za ka haifa ma shi sabon suna kawai amma in da rago ana so ka bari jeran bakwai duk wanda ka yi sai ne ba shi ke babu rago ba shi da rago to ana so ka sanya wa suna ko jirgi ba an haifa ka ta yi wani aka yi shike amma an da rago ya ce ya ko yana sa ran zuciya aka ce an so shi ba ba dole ba ne an so amma ko da rago an kaga dama kace suna kanka wani yayi wannan ana magana ne saboda wannan magana da aka kawo cewa ya tabbata da ya zo daga annabi alaihi salatu wasallam yasa wasu suka ce ba ma magana annabi ba dan da magana annabi ta ya gama ba da jawara sai aka yi magana asalani to shi ne ba da wannan jawara saboda haka duk wanda kai yayi kan kuka karanta dubatul mawdud da akan mawdud da ibn kayyim akan haihuwa kawai yayi mujalladi dai ne za ga ba wani duk wanda kai yayi ba wani iskari in ba samu ragowa shi ne suka kawo in ba samu ragowa har aka yi suna cewa shekarun suna ka samu su suka wani shi ranar bakwai ta kowa rariyewa ranar bakwai bakwai idan ba a samu ba a bakwai ta biyu sai ta uku sai a yi ta uku bakwai bakwai ya yi ta ake yawan wani kawata a gane wani ba nan da ta samu rago a ba za ka yanka sai bakwai ta zagu ne ba a samu ba Allah ya kiyaye bakon ta zo ba a yi wasu wata bakon ta ai bakwai za a ci dora ai Allah ya kiyaye ai ba a ba ta wani ba ta sai su ta ta ce to zan a ba kore ko to dai shi a to kaga ba da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa san bawo Annabi ya sanya masa suna ya san fa san bawo man Ibrahim yake sunan da Ibrahim fa halakahu bi tamra sai Annabi ya masa ta'mid tauna ya tauna da biyu an gane ko saboda shi irin taba'udi da ake da kyakkyawan fata da ake wa da biyu wata turkiya ce mai juriya mai kaza mai kaza mai kaza kamar da annabi ya ya tambayi ta akwai ko ibnu abbas ya ba da amsa to wannan abu shi ne wajen malamin ka ce dalilan nan ba dole bane za ka iya samun duk abin da ke ba amma dai dalilin saboda albarka da wannan yaban da aka yi ba sai ka ce in ka samu zuma ma mai kyau kuma sannan da ne ana sa ran wanda yake mutumin kirki da ake kyautata wa mutum ba laifi ba ne da an ga yato cewa zo da ne mutumin kirki da ake kyautata wa zasu in ba haka ba kai kai wa ɗanka da kanka kike to shi ne abin da aka ce a yi wannan za a iya ga yato malamai ko bayan Allah yi wannan ta'anikin babu hadis babu da yake magana akan bakin ciki ba mu kara dawa oke sai na gani sai ce wa da'alahu bil baraka yi ba addu'a ji abin da yake so Allah ya raya shi Allah ya kayyaba da ba wani yake ba Allah ya fata albarka Allah ya sa ya kaza irin wannan kalmomin su ne albarka wato baraka wa da ba'ahu ilayya sai ni ko wa kana akbar walad walad abi musa shine babban dan abu musa al-ashari babban dan sa abdullahi bin kaifi kenan babu hazin babu da yake magana akan hazin kun ji damuwa bako kakani kai حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه daga mahaifinsa kenan ko shiwa shi sa'id bin al-musayyib an jaddi da shi kuma daga kakansa kaga shi wannan abin din shi ne al-mutayyib bin hudud daga kakan da shi kuma mutayyib bin hudud din ya je bai ato ridwan ba kun ganta da muka biya mutum ne aka ce attajiri eh attajiri ne dan kasuwa na gaske ne kuɗi amma ba da yake ruwa da gurin sa an ba dan sa ba ya je bude shi sannan da shi aka yi yakin Afirka da aka kawo yakin din Afirka da shi daga kakan da shi kuma hujjin din shi musayyib din kenan shi kuma hujjin din shi kuma ibnu abi wahab al-qurashi al-basri shi ma ya ji sakifa da ya ji wannan go to bara ku ji ne ba shi to shi ne yake cewa annahu atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin annabi fa kana shi annabi ce masmuk yana da kyau ko baki kai yanzu misali ka tafi gurin wani wata za ka wasu koyi irin wannan ba na je gurin ka kai ne aboki na je to da abokai na nake ba muna tare da abokai na ko mun zo ko ka zo guri na muna tare bayan kai zan ce wannan aboki na ne sunan sa wani wannan shi ma aboki na ne kan gari da ne ko kan guri da da yawa wasu za ka wasu da wannan wayewa kuma abu ne mai kyau wani to duk wanda ya ganci ya san kai abokin wani ne kuma hukunan sa wani kun fahimta yawwa ba boko ba ke addini ya koya ba kawai ba a yi to me ba mu sai yake ya annabi yake da shi a'a ala hujjar shi ne suna na hajjar ko hujjar damuwa kun ji tsakani kai kale yake an ta sa sunan ka sauki kale la ubayyiru isman samani da yake gaskiya wani canza sunan da baban mu ya samu ba eh shi wani canza sunan da baban ya samu ba قال ابن المسيب ابن المسيب يجي أو مصر تيجي لتعقل بابا سيدي يجي والله بابا زالت الحزونة فينا بعد والله إذا جبل كنت إذا كان عليك يجي يجي بعد يجي مقبع في فاميلي تيجي قوة تيجي تيجي قوة ko shi kansa sayyidin da ake cewa sayyidin tabi'i ne ba sai dai ran mutum ne mai kauci wato mai wahalar sha'ani duk da nagartarsa dan cewa yi akwai wata kalma da yake cewa ba zan yi wa kowa komai ba amma duk wanda ya yi min abu wannan ya ce ina da yake tabi'i ne ba kaga wannan abu da ya biyo su kuma da kansa yake cewa sai ba ni mutum sai ya yi yanayin da abinci ma sai an yi kamar ba za a samu ba sai a samu saboda kawai albala'u muwakkalun bil masjid حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن شيبه قال جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني ان جده حجنا yace na zauna a gurin sa'id dan musayyib akilin mutakaddimi ne ko sai ba labarin cewa kakansa da ake kira hazir kakansa da ake kira hazir yake cewa kadima ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin annabi fa kana sai annabi yake masu ya sunan ka kana yake ismi hazir sunana damuwa kunci tashin hankali Ali ce bal an da sali ya sha sunan ka dauki. Ali ce ma ana bi mughayyirin isman kamani bi abi. Wallahi ba zan ji sunan da baba na ya sa ba. Ali ibn al-Musayyib ibn al-Musayyib yake ba ma zalat din al-hazuna. Yake wallahi wannan kuncin da damuwa ba ta guje ba tana gudu. Ba ya. Wannan ka koma ji al-musannaf akwai wannan hadisi. duk da wani arzikin a wani arzikin za ka sha mamaki ai za ka sha mamaki wani kudin da ba kudin kiro ba ne ba a ci kuma shi ba zai ci ba kuma ba za a ci ba reko Allah babu ismin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunyatuhu babu da yake magana akan suna annabi alaihi salatu wasallam da alkunyarsa lakabi kenan حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العامش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله كده نعم قال يجي ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم أو رواية فسماه فسماه محمد أن أيفا منا wani daga cikin mutanen Madina kenan an haifa masa da irin wancan hadisin ne an haifa masa da shi san ya masa suna al-Qasim wata ruwaya ya san ya masa suna Muhammad fa qalat al-ansar laraba mutanen Madina suka rika to ala nu kalli ka al-Qasim wallahi ba mu kace ba al-Qasim dukkan sunan ɗanka al-Qasim ولا مرك كلام كدايا ولا ننعمك عينا an gane ko wala nuna ai maka ainihin ba za mu tawaye ba komai ba amma wato saboda kada ya yi muka baka da sura annabi alaihi salatu wa salam eh mun yadda da baiwar da Allah ya ba na ta Allah ya baka Muhammad ko al-Qasim ba dan nabi sallallahu alaihi wasallam ba kana da ma qalat al-asa shi ne Qur'an annabi alaihi salatu wa salam ya gaya mana abin da mutanen Madina suka faɗa. Ranar Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana fil asar. Annabi ya ce kwarai ko mutanen Madina sun kyauta da ba ta kira ba ta wani kira ka da Abu Qasim ba. Da san mawjidi wala ta wala taftanu wala taftanu bi kulli. To kan yi suna na amma kan ku yi laƙabi da laƙabi na. Inna ma ana alƙasim ni kaɗai ne alƙasim. Lokacin yana raye kenan. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا كتب عن منذر قال سمعت ابن الحنفية وأن ابن الحنفية الويوعي أي باب الإسلام Muhammad bin Hanafiya dan gidan sa ya tara na ji abu na ɗaya je na biyu ba an ji kuna yin hikimar su mina tare kuwa to ba ni da ba to duk da haka ne Muhammad bin Hanafiya ba sun ji ba na yadda dan gidan sa yana alimi wani abu dan na na faɗi ma ne ke to dan waye a gidan wa
gidan
mahaifiya ce to wace ce a yan zai na umar sai na ali yana aure ke zai na umar sai na ali yana auren sai sai da ba sai na umar ne ke auren ummu kulsum ko yawa sai na ali bai auri sai na umar bai aure gidan sai na ali sai na ali bai aure sai na umar sai na ali ne aure sai na umar shi to za a dubo? Yi? Ko ba za ku dubo ba? To a dubo, alkanari a dubo. Saboda ai, na ga gani tafi ne kawai a iska. Muhammadu bin al-Hanafiya na yi san zai na ne amma dan waye amma da kawai shi ne ake. Inda ba san zai na na faɗi ma wani ku dubo ma dan waye ya kamata a ce wannan. in ka haɗu da sai biya yanzu ka fara buga ai zai kure ka. A sai na alif nuna ba za ka kafi izanin waye ba sai na in kana so ka kai ga wago da wuce. Eh komai na ta kafin in an hawo to sai ku zauna lafiya. A dubo shi ta ne zuwa dama dawa ba mu da azanin lafi babu ko? Ta wannan shi ne azanin sun za mu kuma. saboda wani lokacin mun lura da cewa faɗin abu kawai a wuce ya fi ya fi tafiya amma maybe in aka yi hasken makaranta ya fi zama ya kamata kuma a ce a ce sanin waye ibn al-hanafiya a majalisin mutane da aure eh ce inna ma ana al-qasim nan ne kuwa nan ne Auki na gani. يقول كانت ركبة لعلي يجي وانا توسيني روتا تيجي سيدنا علي قال يا رسول الله فيك يا مهجن الله إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأفنيه بكنيتك yace to ya mai Allah idan aka haifa min da bayan ka bar duniya zan san ya mar suna irin naka sannan zan ma alkunya da alkunya kala na mai ba ku ne babu ko kaga yana faɗar amma yanzu rukutar da kansa yana alkawai ta tsaya ya ga kowa ko domin an alhukume duru ba inda ke mun gano illar hadisi shine wanda ya ce babu ne ba kawai yawa ba kawai dan zunan da alƙa wato yana ta alƙashin ba domin gabo da shi ne wato ya kuɗe mu bai nan ya raba rigima da kuma ganima da kowa ma tsakanin mutane ƙwarai kuwa eh wannan fahimta ce ne ce wannan hadisin kaga an ka koma shi yana da wurare da yawa abu dawud ya kawo shi tirmidhi ibnu majah sa'awi ya kawo haka imamu al-hakim imamu ahmad ma ya kawo kai ibnu asakir ma ya kawo shi kansa حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن ابي عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجمع بين اسمه وكنيته النبي يا هذا mutum ya hada abu biyu tsakanin sunansa da alkunyarsa a sanya mar suna Muhammad kuma a rika ce ma Abul Qasim a wannan lokacin domin za ka kirawo ko aka kira kan annabi na gurin zai ji ya dauka da shi aiki saboda haka yanzu tun da ya yi kaura babu laifi a ta in kana suna muhammad ka sanya wa ɗanka alƙasim ake kima abul kasim babu laifi ce wa qala ana abul qasim ni ne abul qasim din ai shi ne malamin suka ce kamar yadda malam aka yanzu kai magana a suka ce ai dinkan ma a haifa annabi alƙasim ake kiransa abul qasim farai ko zai da haka kaga ba iya kawai kasance wannan dan bane eh malamai sun yi wannan magana na to shi ne yake wallahu yu'ti wa ana uqsimu ko aqsimu kai uqsimu rantsuwa kenan aqsimu fata ala yace Allah ne yake bayarwa ni kuma in raba wannan shi ma Tirmidhi ya kawo Abu Ya'la haka Ibn Hibban da sun kawo shi a cikin littafin نعم حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن أمير عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق النبي ya kasance cikin kasuwa ba kan rajulun ya abal qasim sai wani mutum ya ce ya abal qasim bal da madan nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'utu hada fa qala tamu bismi yace wannan nake kira irin wannan hadisan ne duka in kun da da'awa ya zo ba ya ƙara bi ta kana ko ba zai fassara ba domin ne ba a baya sai ka ji ya wuce kawai fa qala yace tamu bismi wala takannu bi kunya idan wato ku rika sanya suna irin nawa kada ku rika sanya lakabi irin nawa babu hal yukanna al mushrik babu da yake magana shin za a iya wa mushriki alkunya mushriki ne a rike man lakabi hadathana abdullahi bin salim kana hadathani lay kana hadathani uqayl an bin jihab uqayl yake ba akil ba an urwa bin zubair anna usama bin zayd akbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balaga majlisan fi abdullahi bin abi ubay bin salul ya je wani guri abdullahi dan ubay dan salul yana zaune a gurin dalil kuma ya kace sunan wata kabila ne daga cikin hawaji wasu kuma kace a salul din kuwarsa sunan kuwarsa ne salul ba abdullahi bin ubay bin salul salul sunan babarsa ne وذلك قبل أن يسلب عبد الله بن أبي بن سلول لو كان بيه مسلم جلوه مسلم في قيادي وقال يتي لا تقدنا في مجالسنا لا لا لا لا annabi ne zo da abun hawa sai abun hawa ne yake roto jaki ko alfadari sai ya tashi kawai sai ce wani kawai ka zo za ka kaka duk gurin nan sai yana so da ake yi wari in mutum yana kin ka biya sun kane da zai biya gaya ma magana in za kada ka ba da kofa ma da za a gaya ma fa da kada nabi sallallahu alaihi wasallam ala sa'ad bin ubada لأن الذي يجي بقول سعد ابن عبادة وقال يجي أي سعد يا أخي سعد ألا تسمع ما يقول أبو حباب وكذا أن أبو حباب يجي ba sunan da dan salu da yake so a duniya irin Abu Hubab ku duba annabi ya yi wa annabi ya kunta damar amma annabi ya kyauta kama la haula wala quwwata illa billah yace baka ji abin da Abu Hubab ya faɗi sunan sa mai kyau wanda ya fito ɗan uwansa mujirkaiwa ba sa gaya ba annabi asma annabi ya gaya ba yace baka ji abin da Abu Hubab yake mun ba yuri da Abdullahi bin Ubay bin Salul yana da Abdullahi dan Ubay dan Salul shine wanda ya yi Abu Hubab ya koyi masa ba daidai ba amma annabi ya ce ta kun san ita kiyayyar kan sabilu da annabi ko asali ta zama kun san dalili tsakanin auzu da fajirat ba a shiri kuma ba shugaba kafin su musulunta gaba ɗaya kafin annabi ya hijira ya da madina an gama yin mutum an tattara akan cewa an zaɓa abdullahi dan ubay dan salul a matsayin ne unguwa shi ne jagoran gaba ɗaya auzu da fajirat annabi da yin hijira kowa zai ta kuma wannan mai unguwa za a buga annabi ya zo wallahi wannan ita ce asalin adawar dan salul da annabi cewa ya kwace murmuri wanda kuka takara da shi ba shi ya zai mai gogo kuka da shi ne a ƙarƙashin ka kai hadara in shi ya zai da kansa da sauki amma yanzu da aka zo ana neman kire jara ne wa da yake yana zuwa na mai aka danne wa ne to zai ka tsawo kai banda yin subordination da za a yi a sabotajin ba wannan shi ne in za a tambaye shi asalin tujin abu da ya sa ɗan gado da yake adawa da annabi shi ne kawai zai zama jagora an gama yankewa rana ka rana a rantsar da shi annabi ya jira ya da madina gaba ɗaya kowa yake tunda annabi ya zo shugaban duk duniya to wa zai wa zai kuwa ɗan gado wannan shi ne tujewa laifin Allah ya kiyaye. To wannan shi ina ga lokacin da ya kiyaye. Abin da muka faɗa yi Allah ya ba mu ladansa a rashin kuskure. Allah ya kamar haushi ko bai cika ba. A yau. Wannan muka kuskure Allah ya cikin sarki ya yi mana muna ko wani bidiyo suna ya kyawawa. Ko mun ka ɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da kuma mutunta. Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya da kuma mutunta gujewa. yanayi da muka shiga na dangin yanayi ana tsawon mutu a lafiya na kawai mun gidi da suna da gawa da tsohon da aka kuka a kan wanda ya gana da ita lafiya matsaloli da cututtukan gawa ne ana kare ana nuna wa gaskiya da ya shiga wani gwamnati waɗanda